نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا بيو قوة رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم ببداية الذي حدود أربعين بقر wanda ya dace da sha tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da shida a karo na biyu a rana ta biyu muna ci gaba da tafsirar alkuhani mai girma a cikin suratul qasas mun tsaya daidai aya ta shida yau kuma za mu tashi insha Allah ta'ala kan aya ta bakwai Allah ta'ala ya ce wa wahaina ila ummi Musa an ardaye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين Allah ta'ala ya ce wa auhaina ila ummi Musa kuma sai muka yi wahayi zuwa ga mahaifiya annabi Musa wannan shi ake ce ma wahayi na ilhama ma'ana abu ne da Allah subhanahu wataala yake cusa ma mutum sai mutum ya zan kijin yana son abin ilhama kenan muna ganewa ko wayi ne na ilhama wannan wayin ba zai mai da kowa annabi Musa ta zaman to ba annabiya ba tana nan matsayinta uwar annabi muna ganewa ko tana nan matsayinta na uwa annabi da an yi mata wahayi ba yana nuna cewa ba annabiya ba ce. Amma akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa tun da Allah ya mata wahayi, to ita ma ba annabiya ce. Amma dai babu dalilin da ya nuna cewa ba annabiya ba, saboda in ba annabiya ce, so wani mutane ne ta mawaci, wani mutane Allah ya tura ta zuwa gare su. Kaga duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke nuna cewa wahayi ne na ilhama. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi ma wadan zuma wahayi wa harar buka ilan nahi kuda wannan ne masu fitar da zumuwa kuma Allah ta'ala ya ce ubangijin ka Allah ya yi wahayi zuwa gare su su ba sai a ce musu annabawa kaga kuma suna da yawa da dukkan su annabawa ne ke da haka kenan ita mahaifiya ce ta annabi Musa ne wannan shi ake ce min ilhama mutum ya ce yana son abinda Allah ya so ka yi sai ya samu shi cikin rai kawai sai ka ji kana son shi kuma ka yi shi kuma ya zama alheri domin Allah ya saka ka yi shi to Allah ta'ala ya ce mun yi wa zuwa ga umme Musa mahaifiya annabi Musa an ardihi cewa abinda muka yi mata wayi shine an ardihi ki ba shi nono ki ci gaba da shayar da shi فإذا خفت عليه idan kika ji tsoro a kan shi fa alqihi fil yammi to ki doke shi ki jefa shi a cikin ruwa a cikin kogi manyan ruwa su ake ce ma al yam manyan ruwa babban ruwa ana ce mai al-yamma ana ce mai al-bahru ana ce mai an-nahr to sunan shi ne duk da yake mu wurin fassara ba Hausa muna fassara an-nahr da korama korama kuma wani abu ne wanda ruwa ba su kwantawa ruwa sai dai su zo su wuce in kaga sun kwanta to ana yin ruwan sama ne da zarar ruwan sama sun kare za ka sun wuce ba su tsayawa ko amma abin da ake ne da annaru shine kogi babban kogi kamar kogin nan nawa da nisa kogin nisa shi ake ce ma annaru wanda bai koyewa duk shekara akwai shi sai dai ya yi kasa idan rani ya zo inda muna ta zo kuma ya ambaliya to shi ake ce ma annaru to irin shi ne korama ce babba babban gulbi ne babban kogi ne Allah subhanahu wataala ce da yi fashe a ciki idan kika ji tsoro mana in kin ji tsoron fir'auna zai zo ya dauke shi ya sa a kashe shi saboda ba ya san rayuwa iya maza sai iya mata saboda iya maza an gaya mai cewa su ne za su zamanto sanadiyan wato gushewar mulki shi to idan kika ji tsoro fa alqihi fil yabbi ki dauke shi ki jefa shi a cikin mi a nan wurin ta Allah ta'ala kawai cewa fa alqihi fil yam amma a cikin suratu taha Allah ta'ala ya ce anqdi fihi bitabuti faqdi fihi fil yam ki jefa shi da farko ki sanya shi a cikin akwati a cikin dan sanduki tabut dan karalami sa'annan sai ki mi sai ki doke ki jefa a cikin ruwa falyulqihi al-yammu bis-sahili shi kuma ruwan zai ɗauka ya jefa shi bakin gaba idan ya jefa shi bakin gaba ruwa din ya khudhu aduwwi wa adulla makiyina makiyin shi shi zai ɗauke shi ko yana so ko ba shi shikenan amma nan wurin Allah ta'ala kai ne sai shi fa alqihi fil yammi ki ɗauke shi ki jefa shi a cikin ruwa wala takhafi kaga ruwa ba su ke hallakawa ba Allah shi ne ke hallaka bayan mutum nawa za a yi abin nan hadarin jirgin ruwa ya juye da mutane kaga wani ma bai iya ruwa ba kuma Allah ya kare shi saboda Allah bai rubuta mai mutuwa cikin wannan hadarin ba ya ta yawo cikin ruwan har sai 'yan ceto sun zo sun iske shi ga yi nan bai iya ruwa ba yana ta kara kuma ya sha ruwan ya koshi kuma Allah ya ce ba za ka mutu ba yanzu to bare dan jariri dan kararren wanda ake ba nono kuma a kan shi ba karan Allah subhanahu wataala وقاية الله أغنت أم مضاعفة من الدروع وأن آل من الحكم يعني بردا يجي ترى الله يا وجدوا تكاريا لله هو نصره to bayan tsaron Allah subhanahu wataala yake wala takhafi Allah ta'ala ce to kuma kake tsoro mana tsoro shine a tsammanin wani abu da zai amfuwa ga rayuwarka wanda ba ka so yake ce masa abin bai wani ba amma kana tsoron baro shi wala tahzani kuma kake bakin ciki bakin ciki shine kuma bayan abin marar daɗi ya zo ya wuce sai ya bar maka ni sai ya bar ma bakin ciki in ka tuna abin sai ka ji ba daɗi to duka biya Allah ta'ala ya ce ka ta yi kar ta ji tsoro nan gaba kuma bayan ta sake shi kar ta ji tsoro ba abin da zai faruwa sai alhiki inna lalle muraduhu ilayki Allah ya ce lalle mu masu medo shi ne zuwa gare ki وجاعلوه kuma lalle mu masu sanya shi min al-mursalin daga cikin ma'aika daga ɗaya daga cikin manyan manyan manzannin da haka kin ga wannan nan babban ɗani ɗani mai girma kwarai zuwa abin da muka sani naki Allah subhanahu wataala ya ce duka mai faruwa ne zuwa abin da muka sanya kike ki kuma babu abin da zai same shi alheri kuma wata rana ma shi zai zamanto shugaban duniya wannan lokacin Domin annabi a zamanin shi babu wani mai daraja kamar shi, inda annabi yake, ya fi kowa daraja a zamanin shi. Har inda Allah ta'ala ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saya shi khataman nabiyyi cikamakon annabawa kuma ƙarshen annabawa wurin girma da daraja malamai sun bada cewa fir'auna lokacin da yawaita kashe wato 'ya'yan bani isra'ila maza to kibbawa kamar yadda muka faɗi jiya kibbawa sai suka ji tsoron a bani isra'ila karewa zasu idan bani isra'ila suka kare to su ne za su ɗauka aikin wahalar da bani isra'ila suke ayyuka na wahala waɗanda fir'auna ya gama su da su saboda kaskantar da su da wulakantar da su suka ce ma fir'auna wannan lamarin wa in ya wuce in haka ci gaba da yin shi haka to tsohi tsohin bani isra'ila suka mutu da yaransu suka mutu to a aika za su dawo gare mu ya ce suka ce mai mata kuma ba su iya wani aiki irin wanda maza ke yi to ya za a yi kenan to kaga idan haka ya haka nan kuma mu za mu komawa yan wahala shi kenan sai fir'auna ya ce to abin da ya kamata a yi kamata ya yi a zange kashe yaran shekara shekara wannan shekara aka kashe shekara mai zuwa sai a bar yara tana yiwa cikin wannan shekarar da za a ta kashewa akwai wanda zai kwace mai mulki shikenan waccan ta gaba kuma shikenan sun je da firawuna da aka gaya mai cewa in aka yi haka ba ko matsala za a samu in mutanen su kare to mu za mu koma muna wahala idan muka koma muna wahala to kaga abu bai yi ba kaskancin da muke dora musu ya dawo kanmu sai firawun ya ce to zan yi kashewa shekara shekara kawai za ka yi katari shekarar da ba a kashewa shekarar da aka yi hannun musa Allah ke na Allah ba a mai riga malam musallaci mutum ake ma wannan to firawun kuma yana da mutanen da wakilta da haka zan yi kulawa da ungozomomi waɗanda suke zuwa wurin mata suna zagayawa wurin mata duk wanda suka ga ta yi ciki sai su rubuta su dauki sunanta su rubuta su aishi idan lokacin haihuwar da ya yi to babu wanda zai karɓa haihuwar ta sai sai waɗannan matan dangin firawuna idan ta haihu ya mace sai a kyale ta sai su kyale ta idan ta haihu ɗa namiji kuma waɗannan masu yanka ne zai zo su yanki da wuka ba tausayi ba wani ba wani jin kai ba wata nadama ƙaramin yaro jariri da yake wannan mutanen ba su da addini arna ne gafare ne musulmi ma da ake samu yanzu ke wannan bare bari wa faɗan ƙaramin yaron nan da aka aka yanke kuma aka tilla cikin rijiya wanda aka yi kanin kwanaki don shi ɗan ƙararrami ne bai wuce shekara biyu na kuma aka yanka shi kuma aka tilla cikin rijiya hali Allah wadaran waɗannan mutane da lokacin da uwar annabi Musa alaihi salam ta dauke ciki annabi Musa da wasu alamomin haihuwa ba su bayyana gare ta ba alamomin ciki gaba ɗaya ba wanda ya bayyana kamar yadda alamomi suke bayyana gaba ta to ita ba su bayyana kuma su waɗanda waɗanda suke karɓar haihuwa din na Fir'auna ba su fahimce ta tana da ciki a lokacin da ta haife shi ɗa namiji ita kaɗai ta yi abinta da kuma ‘yan uwanta su suka karɓa yi mai Allah ta ala ya ɓoye ba sani ba ce ta shiga damuwa tun da ana kashe yara ta ji tsoro mai tsanani a kan annabi musa alayhi salam san da take mai san ya yi yawa ba kuma ta tabbata bai yiwa jariri ya zanna ana shayar da shi ana renon shi wata rana bai kuka ba sai kukan da mutane sai sun ji ta ji tsoro sosai annabi musa kuma ba wanda ke ganin shi sai dan uwan shi dan uwan shi magajin shi shine annabi haruna sai sa Allah ta'ala ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni na jefa maka wato wata soyayya daga wurina saboda ka tunda yana son ka yana kaunar ka to ba abin da zai samu ka sai alkhairi lokacin da ta ji tsoro sosai ta kuntata ta samu damuwa game da ainihin annabi Musa gashi karami kuma ana ta kashe kananan yara irin shi sai Allah subhanahu wataala ya mata ilhama kamar yadda na Allah ta'ala ya ce wa haina ila ummi Musa an ardi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yami wa la takhafi wa la tahzani kuma gidanta yana bakin mi bakin gabar kogi yake gidan duk da sai ta ɗauko abin nan akwati ɗan ƙararrami an ce ɗan akwati ne ɗan ƙarami haka irin dai daidai wanda zai ɗauka ƙaramin yaro ɗan akwati ɗan ƙarami ta mai shingida a ciki kawai ta sanya shi ta ba shi nono sai da ya ƙoshi shi kenan sai ta sanya shi a ciki ta ɗaure kawai ta sake jikin ruwa gudun Allah subhanahu wataala abin da ya faru ita haka ta yi amma shi Allah shi ne yake shirya wannan zama da sun mi za faru kuma ta yi haka ne saboda ya je can gidan fir'auna ba mamaki a tunaninta wato fir'auna in ya gan shi zai tausaya mashi to kuma sai aka yi haka fir'auna na gani shi kenan sai ya ji sai abin nan matar shi ta wada dokuwa tana ɗauko annabi Musa kamar yadda aya za ta nuna mana. Wannan ba wai ya ila Musa da aka yi da zafin tare ba a ƙi firemi wala ta kafi wala ta zani ina radduhu ilaiki ba ja ilo min al-mursali. Malamai suka ce wannan wato aya tana ɗauke da umarni guda biyu. Sa'an kuma tana ɗauke da haɗi guda biyu. kuma tana ɗauke da ni albishin guda biyu. In ba alƙur'ani ba, ba zai baka labari cikin ɗan guntun labari kaɗan kuma ka ga irin waɗannan hikimomi da yawa sun fito. An arzu ihi, shayar da shi, umarni ne ko ba umarni ba. Falƙi fil yammi, ba shi a cikin ruwa, umarni ne ko ba umarni ba. wala ta khafi wala ta zani kake ji tsoro kuma kake bakin ciki hanawa guda biyu inna radduhu ilayki sai mun maido maki shi wa ja'iluhu min al-mursalin kuma sai mun sanya shi daga cikin mai kaga umarni biyu ani biyu kuma ne bishara guda biyu Allah ya kara mana imani فالتقطه آل فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطعين الله سبحانه وتعالى يقول فالتقطه آل فرعون سيئال فرعون سكتنتيش tuntuwa dai kamar yadda muka san tuntuwa shine ka kai ka tari da abu ga nan ga kasa ka dauka to sai suka tunce shi alu fir'auna Allah ya ce amma ana nan fir'auna da iyalin shi bal taqatahu alu fir'auna sai fir'auna da iyalin shi suka dauke shi suka tunce shi li yakuna lahum aduwan wa hazana dan ya kasance baki gare su kuma dan ya kasance bakin ciki gare su ma'ana su sun doke shi domin mai farin ciki amma na farin cikin zai juye kuma mai kuma bakin ciki ba wai su sun dauke shi da gangan ba dan ya zama abun bakin ciki gare su a su sun dauke shi da ya zama masoyi ko ba haka ba dan ya zama farin ciki gare su to amma kuma a boye zai zama bakin ciki kuma ya zama to maki gare su shi yasa wannan lamu din malaman larabci ke kiranta da lamul aqiba ba lamul ta'lili bace lamul aqiba ce lam ce ta ta nuna karshen abu yawa domin ba ba yawa da kyau abu da zama bakin ciki gare sai sai na kwanci dan ba ni da hankali in dauki abu da zama bakin ciki da zama maki gare bare in dauko wani yaro dan ya zama maki gare ne yana yiwa sai dan dauko shi daga wani wuri ko gidan marayu ko cintacce ne ko kuma gidan wasu ai- dangi na ɗauko shi in kawo gidana saboda mi yawa saboda ya zan farin ciki gare ni saboda in taimaka mashi ya taimaki rayuwar shi shi ma ya zama wani abu amma cikin irin wannan to kana ya ɗauko abu don ya zama farin ciki da murna da jin daɗi da taimako ga rayuwarka amma kuma kogo ya yuye yawwa da mujiya sai abin ya canza ba haka saboda haka fir'auna Allah subhanahu wataala ce da shi da matar shi sun dauko annabi Musa li yakuna lahum aduwwan wa hazana dan ya kasance maki gare su kuma dan ya kasance wato bakin ciki gare su inna fir'auna wa hamana wa junudahuma lalle fir'auna da hamana da rundunonin su kanu khati'ina sun zamanto masu zunubi ne ba masu kuskure ba masu zunubi da gangan shi ne ma nan na Allah ya ce ma ‘yan wuta la ya kuluhu illan khafi'un ba wanda yake cin gislin wanda yake cikin jahannama illan khafi'una sai yawwa sai masu zunubi masu aikata zunubi da da gangan amma wanda ya aikata zunubi da kuskure sunan ya mukhti'u jami'in shi kuma mukhti'una yawa mai kuskure kenan kai kai ne yin wani abu sai wani abu ya faru kenan ba da gangan ba amma da gangan shine wanda zaka nufa wannan aikin ka aikata duk wanda ya wannan Allah subhanahu wataala ya ce laisa alaikum junahun bima qatum bi walakin ma ta'ammadat qulubukum ba ku da laifi cikin kuskuren da kuka yi amma kuna da laifi cikin gangancin da kuka yi Allah bai kama mutum da kuskure ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا أبجيجن mu Allah kakka kama mu in muka mance ko kuma muka yi kuskure ko kuma Allah bai kama ba yawwa kuskure shine kawai kana hitawa misali kana hitawa daga gidanka ko kuma kana bude kyauri wani na kawowa sai ka buge shi sai ya mutu ka ga ba da gangan kashe shi kai bude kofa kai kuma baka san ba yiwa a ce wurin bude kofa kuma sai ka leko ya ne tare da kofa za ku bude kiya kaga ba yiwa saboda ka kana bude shi kuma yana kawo sai ka buga mai ita sai ya hoye kaga ba da gangan ka kashe shi ba na kuskure ne amma dai tunda shari'a addinin musulunci tana girmama jinin mutum haka ce sai ka yi sai ka biya diya kuma ka yi azumin azumin kafara na wata biyu ce raba tare da katsaya ba ne ba laifi kai ba amma saboda kan wani wani yana iya caji shi bare bare bari sai wani ya taho yana zuwa sai ya bude kowa ya buga mushi da gangan shi ya mami sai ce irin na wani ne a shi mami za yi ba kashe shi za yi ba sai dai a ce diya kuma ya azumi to dan haka nan sai Allah subhanahu wataala ya ce a ko kuma a kyala mutum a ce shikenan ya ci banza kawai ba ka ga azumin wata fi shi ba tsayawa in ka tsaya kwana ɗaya in ka tsaya ka ba ta azumin da ya wuce kaga akwai wahala Az- azumi wata fi cire kuma ga diya Allah ya kiyaye to Allah ta ya ce fir'auna da shi da rundunar shi da hamana sun kasance masu zunubi ne mutane ne masu aikata bi masu aikata zunubi ai babu wanda ya kai aikata zunubin fir'auna ko ba haka ba mutumin da ya ce shi Allah ne ana rabbukumul ala ya ce ni ne ubangijin kuma fi daukaka akwai dan ta'addam ya aikata laifi kamar fir'auna ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abin bauta wani Allah wanda ba ni ba abin da ya gaya ma mutane shi kenan to kaga kenan babu laifi da ya kai girman laifin kafirci kamar mutum ya ya karyata babu Allah ko kuma shi ya nada kan shi ma wani Allah kuma babu laifin da ya kai wannan duk wani laifi ma karami ne ya hada shi da wannan Allah ya kiyaye sai Allah subhanahu wataala ya ce wa qalat imra'atu fir'aun وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون Allah ta'ala ce wa qalat imra'atu fir'auna sai matar fir'auna ta ce ita ce Asiya Allah subhanahu wataala ya faɗe ta so biyu da nan wurin da suratul tahrim imra'atu fir'aun malaman larabci suka ce idan ana mutum kafiri ne to mata shi ba a ce mata sauja gaji an ce zauja to matan mutumin shi mutumin musulmi ne to sai a ce zauja tuwani amma matan wani da larabci ba kamar bahaushe ba ne bahaushe ba ya da bambanci matan musulmi da mata ne duk mata ake cewa matan wani to su larabawa idan suka ce ko kuma shara musulunci in aka ce imra to ana nufin mijinta yawa ko ko mijinta musulmi ne ita arniya ce haka ne kamar nan wurin imra tu ba ce zaujatu ba can ma can cikin suratul tarihi ma haka Allah ya ce وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون Allah ya buga misalin waɗanda suka yi imani misalin matar Fir'auna. In qalat rabbi ibni indaka baytan fil janna wa najini min fir'auna wa amali wa najini min alqawmi adh-dhalimin. Mace ce kamila wannan mace. Mace ce mai tsoron Allah. Mace ce mai kaman maza. Sada Annabi sallallahu alaihi wasallam yace maza da yawa sun cika. Kadan daga cikin mata suka cika. daga cikin waɗanda suka zama cikakkun mata kamulallu asiya imra'atu fir'aun asiya wadda ba shi ke ce ma asiya muna gane ko wa qalat imra'atu fir'aun sai matar fir'aun ta ce kaga su ma mata annabi no da mata annabi no da yake ba musulmi bane su kuma mazajen su musulmi ne su ma sai Allah ya ce musu mi imra ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين haka addinin musulunci ana danganta mace zuwa mutum idan mijinta musulmi ne ko a danganta miji zuwa mata idan matar shi musulma ce da sai a ce sauja amma ba ka ba imra ake cewa imra kuma ba na shi mutum kuna ganewa ta'anis ne na imru'un li kulli imri'in mutum sai ta mace za ce mata ko ita ma mutum da ya ci gaba ya za ce mata mutum to Allah subhanahu wataala ce wa qalat imra'atu fir'auna mata fir'auna tace qurratu aynin li wa laka tace wannan dan da kake gani asalin wannan magana aza qurratu aynin li wa laka wa khabar ne na mutar na kashe aza qurratu aynin li wa laka wannan shine sanyin rai na da kuma sanyin ranka larabawa suna ce ma abu da abin da yake da daɗi zai ce mai ƙorratu ayi ƙorratu ayi ƙorratu ayi والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما da abin da yake farin ciki ne sai sai mai qurratu ayn abinda yake farin ciki ne sama sanyar da ya sama jin daɗi ga rayuwarka ta ce wannan yaron ƙornatu a yi wa daga kamar shi mana har wata jihar firauna da ya ɗauko wannan yaron cewa ya yi ba mamaki oshi ta sanyo cikin wannan akwatin don ka a kashe saboda haka a kashe shi za a yi sai mata firauna ta ce a a bar shi a bar shi kasan ba mu da ɗa ba mu taɓa haihuwa ba kuma wannan dan zai zama farin ciki ga rayuwarmu zai zama murna da jin daɗi ga rayuwarmu ga wani ce a sai dai ki ni ba wannan yaron bai kwanta mana ba ita can da ke da shi kuje kuma sai haka ya haka sai Allah ya amfane ta da annabi Musa shi kuma ya cutu kuma ka diba ka gani gidan fir'auna babu gidan kafirci irin shi ba gidan da ya fi kowane gida lalacewa kamar gidan fir'auna amma kuma nan annabi daga cikin manya-manyan annabawa ya taso wanda Allah ya bashi jibgegen littafi wanda shine littafi na fi wurin girma a cikin littattafan da Allah ya ba annabawa amma ina ya tashi a gidan firawun ya tashi nan aka ci da shi nan aka rene shi nan ya girma na yi wasan shi da komi a lokacin da wani zai tashi wani babban gida shi ma gidan da ma baka mashi kuma kaga ya tashi ba imani kuma Allah ta'ala shine wanda yake rayar da wanda ya ga dama ya kashe wanda ya ga dama yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy Allah ne yake fitar da raye daga matacce kuma ya fitar da matacce daga mai rai ma'ana mai rai shine mu'mini matacce kuma shine kafiri ba yadda Allah subhanahu wataala bai yi ba to ga dai dan gidan annabi nuh ka san gidan annabi nuh babu gida kamar shi amma kuma dan shi ya tashi ya tashi ne ya tashi kafin har ƙarshen rayuwa ambaliya ta zo ma yana ya kula irkab ma'ana wala ta kuma alkafiri zo ka hau jirgi tare da mu kada ka zamanto daga cikin kafirai yace sahawi ila jabal ya'simuni min al-ma qala la asima al-yawma min amri Allah illa ma rahim wa hala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin kadi ba ka gani kuma abin da yake nuna wato duk lokacin da na kusa da kai ya lalace kakan yi ba shi annabi nuhu hakkar shan rayuwar shi ma har Allah ya aiko bala'i ga duniya amma annabi nuhu alaihi salam yana ta fatan yaron shi shi yasa ake cewa hakuri sai annabi sauran mutane ba su iya yin wannan hakuri shi kenan wani in ya yarda dan shi shi kenan ya gama da shi kawai a kamata ya kabi shi da nasiha kabi shi da ban magana kai ta lallaba kai ta neman mai shirya da wahayin da karhin kai kai ba ka cewa ka ga shi in wani ya ce a zo a kama ya ce a kaje je ka kama can ku sani da kai da shi wani zo ce yana su da Allah a kama to sai ka ce bismillah mu gwada kai ma mu ga dabararka mu ga zancinka da wayanka ya ya in shiriwa ko ba in shiriwa yawa in kuma ba ci nasara ba ka ci na gaya ma dama hakuri za ka yi abin ba daɗi amma dole ka yi hakuri ba ba mu iyawa mu ba mu da irin wannan zuciya babba irin ta annabawa shi za ba haushe mai hikima ne yace a hakuri sai annabi amma kam aka ma ba haushe ca aka ce a kowa ma yana iya hakuri ai ba haushe dai hikima ne ba yana iya gaba ɗaya ba kai hakuri ba akwai wasu abubuwa yawa wanda ba mai iya hakurin su in ba annabawa ba kuma haka ne shi mai ce ma cewa kai kai koyi da shi ma bai iya ba kenan kaga abin ya nuna ba kowane abu muke iya hakuri kan shi ba a matsayin mu na mi na mu ba cikakki bane kamar annabawa da suka cika ma'ana dai Allah subhanahu wataala ya sa Annabi Musa ya tashi a cikin a cikin wannan gida amma kuma ya tashi daga cikin manyan manyan annabawan Allah subhanahu wataala matar ta ce la taqtuluhu kada ku kashe shi ku bar shi wannan yana nuna kenan Firawuna da jama'a shi suka taru za su kashe Annabi Musa koko tana magana ne cikin girmamawa ga Annabi Musa ga ga Firawuna domin ta ce la ta katulu bayan ta ce ƙorratu ainihin ne walaka sai ta ce ni ba ta ce la ta katulhu ba kakka kashe shi ba cikin girmamawa ta ce la ta katuluhu kada ku kashe shi ko dai firawuna ne take girmamawa ko kuma taron jama'a firawuna ne take mu magana a uslobin jajjayen mutane ba su girma mutum haka jajjayen mutane ba kama mutum magana mutum ɗaya amma kamar kana ma mutum uku ko mutum wani magana kamar mu yadda muke al'adar baka wata mu wuce da wannan mu ma ba kowa ba ko ba haka ba balarabe bai iya ce ma baban shi ku sai dai kai kuma uban bai damuwa saboda haka shi ma ya ce ma uban shi babu wani abu ce yawa ana hira sai zan ce mu baban shi kai kai kai kamar yadda shi ma uban ke ce maɗan kai kai kai yawa sai ce baban shi ka bani kaza bai cewa ku bani kaza ko ya ce baban shi na baka kaza ɗazu bai cewa na baku wanda mu nan yankin mu ba mai yawan nan tausayin kana ɗan ƙararren lokacin kake koyon magana to kana kallon babanka a matsayin kai kai da ka kai wani matsayi baba sai an gaya maka ba sai gaya maka girma da yawa sai dai ka zan ce mai ku ko ba haka ba yawa to da haka kenan ko dai ta yi ma jama'a fir'auna magana waɗanda suke kashe yara ko kuma fir'auna ne ta girmama la taqtuluhu kada ku kashe shi asa an yanfana ya ce ya kusa ya amfani mu ko ina fatan wannan yaron ya amfani mu auna ta khida walada ko kuma ina fatan wannan yaron mu rike shi a matsayin ka Allah ya ce wa mala yashuruna sun faɗi wannan ba tare da sun sani ba ko ta faɗi wannan ba da san me za ya zaman tuwa ba saboda haka sai annabi Musa alaihi salam wato aka bar shi ya ci gaba da bi ya ci gaba da zama a cikin gidan lokacin da annabi Musa ya koka ya ji yunwa ne ga ba wani cikin gidan ba wani kusa ya za shi sai Allah subhanahu wataala ce wa asbaha fuadu ummi Musa fariha wa asbaha fuadu ummi Musa fariha إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا sai zuciya uwa annabi Musa ta zaman toba komai a cikin ta ma'ana ba ta tunanin komai sai shi shine farahu kalma ce da aka dogo daga alfaragu alfaragu shine kasancewa bai zama kango ba komai a cikin shi kamar buhu ba komai a cikin shi kamar jarka kamar galan kamar kwalba ba komai a ciki sai a ce mata bi fariha to zuciya wa annabi Musa ta waye gari ta kasance babu komai cikin ta ma'ana ba ta tunanin komai wannan yana nuna tsananin son da uwa take mada Allah ta'ala ce in kadat la tubdi bihi lalle ta kusa ta bayyana game da annabi Musa cewa dan ta Tora kiris ta yi gajen dangana ta ta gashi anya ba ta yi gidan nan take ta ce dan ta bane ita ga yadda aka yi saboda yadda take son shi yadda uwa take wato ratayuwa da san ɗanta. abin ya wuce misali Allah ya ce laula harrafaqna ala qalbiha in ba dan mun daure zuciyarta ba mun daure zuciyarta akan bi akan imani da Allah subhanahu wataala akan yin hakuri litakuna min almu'minina mun yi haka ne domin ta zamanto daga cikin masu imani kaji amma in ba haka ba da ta so ta bayyana shi ta ce ɗanta ne kenan an kashe ta haƙura kuma da ta bayyana da kashewa zare kama Allah ta hana shi haka yi ba za ta bayyana ba kuma za ta yi haƙuri kamar yadda kake haƙurin yunwa kake haƙurin ƙishirwa to haka ita ma ta yi haƙurin rabuwa da ɗanta shi kenan ta dangana tana jiran ta ga kuma me zai faruwa nan gaba duka labari ne na Allah Allah ne yake tafiyar da kayan shi wa qalat li ukhtihi qussi وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون wa qalat li ukhtihi sai ta ce ma yan uwan shi qussi ki bi bayan shi ki bi sawun shi ba basurat bihi an junubin sai ta zanji kallon shi daga nesa wa hum la yash'urun alhali su ba su sani ba ta ce ki bi bayan shi ki je ki ga me ki ki je ki shako mana labari ya ake ciki Ma'ana dai duk da dai ta gaza hakuran ta ce a bi bayan shi duk wannan yana nuna tsananin so da kauna da ke tsakanin ɗa da uwa yalinka yalinka san da ke akwai tsakanin ɗa da uba uwa tana iya komi saboda ɗanta amma uba ba komi yake yi ba saboda ɗan shi kuma yana son shi wai shi shi nau'in soyayya tashi kenan ba wai ba ya son shi bane shi irin san san da yake kenan ta kuma uwa san da take mada ido ne ita uwa kowane irin ɗa ta haifa son shi take amma uba yana iya haihuwa wani irin ɗan ya ce ba shi ko ba haka bane da Allah ya baka da da wata irin halitta da masakantaka ko na sai ga uba yana tsantsanin ɗan amma ita uwa ba ta tsantsanin shi ko kaɗan yadda Allah ya bata tana godiya ga Allah tana jin daɗi da haka sai ta ce ma yan uwan shi ki bi bayan shi ki je ki shako mana labari saboda haka sai ta tsaya daga nesa su ba san tana kallon shi ba Allah ya ce wa harramna alaihi al-maradi'a وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون Allah ta'ala ya ce wa harramna alaihi al-maradi'a kuma muka hana mai masu shayarwa su shayar da shi ana masu ban nono muka hana su bashi nono duk wanda ta zo aka mika mata shi ta dora shi da nono sai ya kisha maraziya jami'i ne na murdi masu shayarwa da yawa min qablu gabanin ya dawo wurin mahaifiyar shi din aka san wata mace tana iya ba da nono tana da sabon goyo sai a kawo ta sai ya ki ansa فقالت هل أدلكم sai ita yawa na Musa ta ce shin kuna so in nuna maku ala ali baitin yakfulunahu lakum akan mutanen wani gida wanda za su renan shi gare ku wa hum lahu nasihun kuma su masu nasiya ne ma'ana masu kauna shi ne cikin kauna da girmamawa za su shayar maku da shi kuna so in nuna maku wannan wani da Allah ya ce istamshi uktuka wa taqulu hal adullukum ala man yakfuluhu lokacin da yawo shi ke tafiya sai ta ce kuna so in nuna muku wanda zai rene shi Allah ce farajanaka ila ummika kai ta qarra ainuha wa la tahzan sai muka maida ka wurin mahaifiyarka domin yanda za ta jin daɗi ba za ta yi bakin ciki ba وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في عهد مدين ثم جئت على قدر يا موسى shi kenan ta ce kuna so in nuna maku mutanen wani gida waɗanda in aka kai shi za su renan maku wannan yara za su tarere shi su rungume shi kuma su nuna mai kauna kuma ya ji daɗi yake nan a wata riwaya aka ce sai da suka rawa da suka ce ko dai kin san shi ta ce a ina na san shi ban san shi amma dai na san mutanen gidan suna da wannan wannan tausayin da wannan jinkan da taimako za su ɗaukan muku shi su kula muku da shi shike nan sai aka ce ka je ka kira su shike nan aka kira wa annabi Musa alaihi salam shike nan aka mika mata shi tana daukar shi tana ba shi nono kawai sai ya karba ita sha aka ce ko ke ce ba zai shi tace a daga ina shike nan aka ce to sha ya kwanta ya shiru Garawa ne ce to ne yana ganin da shi da matan shi ka ce yana ganin kamata ya tari shi na gidanmu. Ci gaba da ba shi nono, ci gaba da kulawa da shi. Duk wani abu da kuke so za mu wace. In ga daina gidan sarauta ne. Ya ce a saboda ya zama nan tana da miji. Daga ba za ta yi zama nan ba sai dai gidanta. In sun amince ta ce da shi musu amince ba ta bar masa abin suka ce a ki da shi kaga sakon Allah da bishara ta Allah ta tabbata cewa inna raduhu ilayki sai mun maido miki abinci gashi na an maido shi yanzu hankalinta ya kwanta Allah ce faradadnahu ila ummi فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون
Allah ce faradadnahu ila ummi sai muka mai da annabi Musa zuwa ga mahaifin shi kai ta karra ainuwa domin iranin da su yi sanyi su yi farin ciki domin ta ji daɗi ta samu kwanciyar hankali shi yasa muka maida mata shi wala ta zana kuma dan ka ta yi bakin ciki wali ta alama kuma dan ta san anna wa'ada Allah haqqun lalle alkawarin Allah gaskiya ne ko kowa ma ya sani alkawarin Allah gaskiya ne Allah ya alkawari bai tada saraka kowa ya kara amincewa da alkawarin Allah subhanahu wata'ala Allah ya yi alkawari wa da Allah alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun Allah ya alkawari cewa duk waɗanda suka ba Allah Allah zai ba su mulki sai ba su shugabanci a doron ƙasa kuma Allah ya ce wa'ada Allah bayan Allah ya ce gulibatin ruh fi adin al-ard aw min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasri Allah yansuru man yasha wa huwa al-'azizur rahim wa'ada Allah alkawari ne na Allah zai tashi haka yan aljanna Allah ce wa da Allah la yukhlifu al-mi'ad wa la yukhlifu Allah al-mi'ad Allah ya yi alkawari to Allah bai tadawa duk wanda ya ba Allah Allah zai kai shi aljanna lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'ad Allah yan aljanna suna da dakuna saman dakuna saman dakuna ma na benaye kuma karkashi korafu suna ta gudana ga nemomi nan kala kala Allah ya ce Allah ne ya alkawari kuma la yukhlifu Allahu al-mi'ada Allah bai tada alkawari to da haka dan ta kara tabbatarwa cewa lalle alkawarin Allah ba gaskiya ne yawa kuma yadda muka sani alkawarin Allah gaskiya ne sai mun tsaye gaban Allah ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun ya ku mutane ku sani alkawarin Allah da ya na cewa za a yi tsaye gaban shi ranar alkiyama gaskiya ne. Fala ta gurrannakum alhayatu dunya. Da ka rayuwar duniya ta ban dauka hankalinku. Saboda shagaltar da ku daga Allah subhanahu wataala. Wala ya gurrannakum billahi al-gharur. Haka shaydan ma ya bar rudanku da Allah subhanahu wataala. Saboda haka in an mutu za a tashi. Kowa ya kara tabbatarwa. Kan mutum ya zamanto kamar arnan arnan makka kurai shawara suka zanki cewa idan mitna wa kunna turaban wa izaman laqad wa idna nahnu wa aba'una hada min qabli in hada illa asatirul awwalin kaka zaman to kamar su suna cewa ai tun uwaye da kakanni ana ta gaya mu kuma yanzu yawa ana ce mu gafara sa ba mu ga kakka zama ka musu ka shirya kai musulmi ne wanda kake sallah biyar kake azumi duk shekara kake sauraron qur'ani kake karatun shi kake zikirin Allah kake sadaka to ya kamata ka ta shiri ka ta tunanin cewa wata rana fa yawwa ba ma ba kanan ba wata rana ma kana tsaye gaban Allah ga kanan tsaye gaban Allah ba kai kadai ba duk kowa da kowa ya tsaya gaban Allah walakin na aksarhum la ya'lamun Allah ce sai dai yawancin mutane ba sani ba na yawancin mutane ba san cewa alƙawarin Allah gaskiya bane shi kuma gaskiya ne yana ya tabbata Allah ya ma wa annabi Musa alƙawari kuma ya milo mata dan nata Allah kara mana imani Allah ya ce walamma balagha ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين Allah ta'ala ya ce walamma balagha ashuddahu lokacin da annabi Musa ya kai karfin shi wastawa kuma ya cika mutum ya kai karfi kuma ya bi yawan ka kai karfin ka kuma sai ka cika ga karfin da daga nan kuma sai ka zai rage haka Allah ya lamar kama ba da kun ta'uduna kamar yadda ya bara ku za ku komawa in dai ka yi tsawon rayuwa to sai ka koma yadda kake da sai an mai doka karami in kai tsawon rayuwa sai ka komo karami walamma balagha shuddahu lokacin da annabi Musa ya kai karfin shi wastawa kuma ya daidaitu mana ya cika atainahu hukman wa ilma Allah ya ce sai muka bashi hukunci kuma muka bashi ilimi galibin malamai suna cewa a lokacin da ah, annabawa suke kaiwa shekara arba'in ne ko ba kaɗan ba ɗaya ko ba biyu Allah ta'ala yake aiko su annabawa ma'ana shi da ma annabi ne amma kuma annabcin bai zo ba sai wannan lokacin dama Allah ya mata alƙawari cewa waja'iluhu min al-mursalina Allah sai ya sanya shi daga cikin manzanni saboda tun wannan lokacin kamar manzan yake amma manzancin bai bayyana ba sai wannan lokacin to Allah ta'ala ba shi hukunci kuma ya ba shi ilimi ga ilimi ga hukunci abubuwa guda biyu ne ilimi daban hukunci daban muna ganewa ko ilimi shine ka san yadda zaka bauta ma Allah ka san yadda zaka gaya ma mutane sakon Allah hukunci kuma shine wanda ya ba daidai ba ga abin da za a mishi ma'ana kamar alkali ke yawa wanda ya kisan kai ga abin da za a mai wanda ya sata ga abin da za a mai wanda ya fashi da makami ga abin da za a mai kaga wannan nawa ne ne wa Allah yana iya ba mutum ilimi bai ba shi hukunci ba saboda hukunci da hannun hukuma yake ko ba haka ba ko wanda hukuma ta wakilta hukunci ga hannunsa yake amma shi malami abin da ke gare shi ne ilimi yau yanzu dan dan kana da almajiranka wani yayi saka cikin su cikin cikin almajiranka ana karatu wani ya sace ma wani waya sai ka ce a kawo adda a dace mai hannu ba naka bane kai za ka yi bayani kamar da sai ya ji tsoron Allah bai kamata bai sata shikenan in shi dan uwa wanda aka musata abin bai yi ba ba a ganshi ba ya kasa hakuri ya kai kara to shikenan can wurin karar can ne za a zartar da hukuncin da ya dace ga wanda ya sata amma kai malami da ma abin da ke naka shine ne yawa iyaka ka faɗi ko a tambayi ka gaba da amsa yawa ba kowane malami yake alƙali ba sai dai akwai alƙalanci dan gajeri hukunce hukunce waɗanda babu salwar tattare ciki ba su bar da jini kaga malami yana yin hukuncin su wane ya saki matar shi saki ɗaya bata ida jini ba bata ida iddata ba yana so ya maida ta kaga nan malam yana yin hukunci ce maida ta mana nan ba sai an yi wani alƙali ba amma da abin da za a ce sai an salwantar da rai ko sai an bata wani abu na jikin mutum to kaga wannan in dai ba al- in dai ba shugaba ya ba malami dama bai ce kai hukuncin ba to ba ya da wannan dama Yawa, amma dai hukunce hukunce na mutum ya yi kasuwanci kaza da kaza ga yadda aka yi kasuwa ya ce daidai ne ko ya ce ba daidai ba ne wannan dai na iyawa hukunci ne amma kuma mi bai taba kowa bai taba jikin kowa yawwa sai dai a dora ko su hanya ga yadda ya kamata to Allah ta'ala sai ba annaba duka yake ba su atainahu hukman wa ilma kuma annaba dai da suke su ne sarakuna su ne shugabanni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhum kullama halaka nabiyyun khalafahu al-akhar annabawa sun kasance su suke ma bani isra'ila shugabanci su ne shugabanninsu kama annabi suleiman bani isra'ila ne annabi dawud bani isra'ila ne da kaga su ne mi su ne shugabannin bani isra'ila suke jagoranta suke dora su bisa hanya su ne shugabanni duk lokacin da wani annabi ya wuce sai Allah ya kawo wani maimakin shi haka haka yasa Allah ya ce waje alakum muluka Allah ya sanya ku sarakuna wa atakum ma lam yuti ahadan min alalamin Allah ta'ala ya ce kuma Allah ya ba ku abin da bai ba sauran mutane talikai ba da haka nan Allah ta'ala ya ce mun ba annabi Musa hukunci kuma mun ba annabi Musa ilimi wa kadhalika najzil muhsinin Allah ya ce kuma kamar yadda muka yi ma annabi Musa haka muke saka ma duk wani mai kyautatawa duk wanda ya kyautata to Allah subhanahu wataala zai saka mishi da kyautatawa shi hal jazaa'u lihsani illa lihsan Allah ta'ala ya ce ai sakamakon kyautatawa ba komai bane ba ce kyautatawa duk wanda ya gyara Allah zai gyara mishi Allah gyara mana amin to kuma abin da ake cewa ihsani kala biyu ne akwai ihsani tsakaninmu da Allah akwai ihsani tsakaninmu da mutane misali tsakaninmu da Allah manzo Allah ya fassara shi an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu innahu yaraka ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah in baka ganin Allah to shi Allah yana ganin ka shine ihsani mana wata daraja ce addinin musulunci akwai musulunci akwai imani akwai ihsani kamar yadda manzo Allah ya fassara shi akwai daraja ta ƙarshe ba kowane musulmi ba yake kawo wannan daraja ba cikin musulmi yan kaɗan da suke samun daraja ta mi yawwa sai sani kamar yadda muminai ba su kai yawan musulmi ba musulmi su ne yawancin mutane muminai kuma su ne kaɗanci musulmai kuma su ne kaɗancin kaɗanci in ka kai wata daraja ta imani to shi ne ka kai motsini ke wanda ka yi ne ka kwana ba ka da sisi ba ka da abinci ba za ka damu ba ko kaɗan ba wai san abin kake ba tun abin da kake ɗauka haka Allah ya kunta maka ba ka damuwa ba in abincin ya zo kuma bukatar ta zo kuma ka samu abin in ka kai wannan matsayin ka samu abin ba ga ka biya bukata kawai kuma wani ya zo sai ka ce an shi kaga wannan ai ba kowa ke samun wannan a kaga mutum ya yi tun da sa yana ta ziki yana ta karatun alkurani har azhar kuma bai ci bai sha ba kuma bai damuwa kuma ba ya zuciya amma musulmi ne zai zo wanda yake da wannan matsayin bai yi nisa cikin addini baki baki yake shi ne zai zo yana karatu ce kai karatun nan bai kawai sai ya rage tsaye shi kaga bai kai wannan darajar ba ka kai wannan darajar komi ba kai shi ka mamance da ruwa ka mance da duk komi sai ka mance da shi ga yunwa ga jikinka amma ba ka yi ta saboda ni saboda tsanani yadda ka kamu da san Allah da Amin duk kamance duk kayi watsi da duniya gaba daya ba wai dan baka bukatar ta ba ba wai dan ta zama haramun gari ta ba saboda Allah bai baka ita ba to ko baka ba kanka wahala kan ne to duk wanda ya wannan Allah subhanahu wataala zai mai kikkiawan sakamako kamar yadda Allah ya ce hal jazaa'ul ihsani illa ihsan ba komai ne sakamakon kyautatawa ba ce kyautatawa ma'ana ka kyautata ka tsaya tsakaninka da Allah ka bauta ma Allah subhanahu wataala to ba ka da wani sakamako sai gidan aljanna aljanna nan kuma kaji Allah ya bayani waliman khafa maqama rabbih jannatan duk wanda yake tsoron matsayin Allah subhanahu wataala aljanna fi Allah zai bashi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban zawata afnan tana da rassa guda biyu ma'ana itacen ta kala biyu ne kowane ice kala biyu ne daga cikin itacen aljanna masu daɗi ba irin na duniya ba fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fi ma'inani tajriyan a cikin ta akwai korama guda biyu ko idanun ruwa guda biyu suna ta gudu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban fihi ma min kulli fakihatin zawjan duk ƴaƴan itacen aljanna kala biyu biyu ne kowane kala biyu ne fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadib muttaqina ala furushin baqa'inuha min istabraq wa janal jannatayn dan suna kwankwanta akan shihidu cikin shinyadin an tsatsaka su da istabrak tubabin alhariri wajen aljanna ta yi Allah ya ce kuma ‘ya'yan itacen aljanna kusa suke kutufuwa daniya da wace rasa kusa yake ba sai ka sha wahala in ma so kake sai ka hau ka ciro to duba wahala ba ce duk cikin sauƙi za ka yi ba za ka kirce ba yawwa ba za ka faɗo ba kuma wadawa kai da cikin daɗi ne ko mi kai cikin aljanna cikin murna da farin ciki ake yi to Allah ya ce wajen aljanna ta yi dan ba bi ayya ala ya rabbi kuma tu kadiban fihin na kasiratu tarfi lam ya tsamit hunna in sun kabla huma akwai mata ba irin matan duniya masu ruwa ido ba mata ne waɗanda sun tsaye da ganinsu akan mazajensu wanda babu wanda namiji ko aljani da ya taɓa kusanta su. Haka suke inna in sha na hunna, in sha an faja'al na hunna, abkaran uruba na turaba. Allah ya ce lalle mu mun halicce su, halitta ta musamman muka sanya su ‘yan mata ne, gudare ne, kuma waɗanda suke masu tsananin ƙaunan mazajensu, kuma tsarin juna ne wa kawa'iba a turaba, ‘yan mata ne, kawa'iba. cikakki kosashu dubga dubgan mata rindima rindiman mata a turaba Allah ce tsarin juna shi ne kawai ba cikakiyar mace da sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce كأنهن الياقوت والمرجان waɗannan matan kyawun sai da kasan diamond da aka sani kayan su gasu nan suna haske cikin su ma haka annabin da liyakutu albarjan cikin bayanai da ake bada labari na isra'iliyat ana cewa mace aljanna da za ta leko duniya da sai ta yi ranar haske da sai ta dishe baku haske rana da za ta tsarga miyanta cikin ruwan duniya da duk gaba ɗaya koma za su masu zaki amma na labarai ne na fa kunna ya girma kaka da cikin labarai ne waɗanda ke ba da haɗin mutane su kare ne kare sa aljanna kare kokari domin su ne ba aljanna kuma Allah ya ba su ita wannan shine islami tsakanin mu da Allah subhanahu wataala tsakanin mu da bayi kuma akwai islami tsakaninka da kanka in ka gyara da Allah to ka gyara ma kanka ka kyautata ma kanka domin mara mina salihan aliyabsi wanda ya aiki mai kyawu dan kai shi wa man asaa fa alaiha wanda ya bata kuma ya bata ma kai shi wa ma rabbuka bi zallamin lil abid to ka zo kuma ka gyara ma matarka kyautata ma iyali zamantakewa mai kyawu wajibobin da Allah ya wajabta ma da kuma kyautatawa akwai abin da yake dole akwai abin da yake kyautatawa sa'annan ɗiyan kama abin da yake dole ga masu kuma in ta kama a kyautata musu a kyautata sa'annan uwaye a kyautata musu uwa da uba ka bari su baya ba zan ki kyautata ma iyayenmu da ransu ko ba ransu ba ransu ga yan uwansu nan ga abokansu ga abannansu ga makwabtan da suke zama da su ko baka ba su wani abu ba duk lokaci lokaci da zan ki shiga wurin su kana kai da su wata tsohuwa aminiyan mahaifiyarka in ka ganta ka tsaya ka gaida ta in ta gane ka in bata gane ka ka bayyana mata kai dan wani ne yana cikin zumunci yana cikin biyayya ga uwa haka ma wani aminin babanka wanda ya mance ka bai san ka ba in ka kai kuma ka san shi ka tsaya ka gaida shi ka ce kai dan wane mahaifinka yana can kwanta cikin kabari daɗi zai shi ka yi zumuncin da ya gwada maka ai yanzu ka rike baka bari ba sannan kuma a zanki musu hidima uwaye in suna da rai a zanki musu hidima to abin da ka samu kai kokari ka basu uwaye in suka girma ba su wani abu gada mare suna jin daɗi su da yawa kana kai da kawo wurin su suna jin daɗi wallahi da za ka shekara baka je wurin su ba ba za su rike ka ba ba za su damu da kai ba mana suna jin zahin matsayin su suka haife ka amma ba ka zuwa wurin su amma ko ba za su gaya ma mutane ba ko ba za ka ga wannan alamarar da ka zo ba za su yi fushi da kai ba to amma shi in su ba su yi fushi da kai ba Allah na kallo ba ka yi daidai ba kai daidai ba bai kamata ba a ce ka kaurace ma uwayenka tsawon wata da watanni ba ka je wurin su a gari guda kasa ma kana iya zuwa kullum ka kataka da kawafon ka kaje wurin su amma sai ya gagara wannan yana daga cikin munana ma uwaye shi kuma kyautata ma uwaye wato gaba yake ga komi bayan kyautata ma Allah da annabi daga Allah daga annabi sai su Allah ne zai saka gabar umarnin uwaye annabi ne zai saka gabar umarnin uwaye amma bayan su to babu wani mai matsayi mai girma kamar su kowane ne shi ko me kake samu wani shi duk daga baya ne ya san ka bayan su sun gama da kai sun tattare ka sun mera ka mutum sannan shi ya san ka shi ma ba cewa kai kake ce amma dai kyautata wa uwaye tana gaba da tashi saboda haka musibin mu da yawa bala'o'in mu da yawa da Allah yake jarraba mu da su wallahi yana samu mu sakamakon me sakamakon ko oho da yarbi da muka yi da uwaye mu wallahi ya kamata mu gyara ya kamata mu dawo bisa hanya magabatanmu sun ji daɗin duniya wallahi saboda sun kyautata ma iyaye yasa duniya ta zama wurinsu ba komi ba ba su ganin girmanta gari ba ka gani al'ada mai kyau da aka taso da ita duk wanda za a gida galibi sai ya yi zauri zauren nan ba da yan gida ake shi saboda in an yi ba ko saboda wani in ta kakare ba ya rasa inda za a ko ya ci ko dare ya zo ya kwanta kuma kana ga ya zo ya kwanta wurin ba ya bari in dare ya yi je ya cuta musu Allah ya tsare su da ko ba ruwansu da wani binciken daga ina kake kai wane ne ko mugu ne kai amma yayin da mu ko muka yi wace da wannan abu sai Allah ya gama mu da mugaye daren da ka yi gigi ka bar wani sauka zauren ka to shi kenan ya ma yankan rago in baka shirya ba ba ma zaure ne duk sai kashe sake da gidan da aka kashe zauri ba mi da shi ga da kari in ka shawo rana kana yawo talla kake ko wani abu ko bara sai ka zo ka zanna zai ka iska yaro musu da kali da dan kwanan shi yana ta kwana gado ga yana mai gado ko gida ya ta kwanan shi ya gaje ya tashi yanzu da babu da waɗannan abubuwa ne waɗanda magabata suka yi na kyautatawa ke sa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ga mu sai dai mai taya ba musu ba mai samu bata su ba don ba su yabin batawa ba abin burgewa suka yi abin yabawa suka yi to duk wanda ya abin yabawa Allah ta'ala zai saka mai da alkhairi duk wanda ya abin yabawa Allah subhanahu wa ta'ala zai saka mai da alkhairi Allah ya saka mun da alkhairi abinda muka bari dai da Allah ka ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ka yi mana Allah ka samu gyara. To akwai fadakarwa guda biyu kafin mu tashi. Ta farko a ita ce game da asusai na masal abin na asusai da muke gani ana dan yawo tsakanin mutane da su. Akwai na marayu akwai kuma na masallaci ko akwai asusun mana marayu wanda kusan bara shekara ɗaya yanzu da kusan wata biyu ina ga ko uku muka muka yi shi wanda muka ce duk wanda ya zo makaranta ya sa dala biyar inda yana da ita alhamdulillah mutane sun karba kira ba dala biyar ba wasu ma goma wasu ishirin ma suke sawa Allah ya biya kowa da kuma wannan asusun a shekaran jiya mun samu mun raba ma marayu da ke gare mu da maraya arba'in da bakwai ke gare mu muka karo marayu ishirin da biyu yanzu sun zamanto muna da marayu saba'in da biyu Na'am.
sakamakon haka muka raba musu masara shekaran jiya din nan haka Mm.
bayan la'asar muka raba musu masara buhu saba'in da biyu daidai yawansu Na'am.
sa'annan kuma ita masarar nan ba cikin kudin marayu aka sai ta ba ba cikin kudin da ake tarawa ba. wani bawan Allah ne ba da ya ba buhu ashirin bare sai ya ce mun ya kara mamu akan ashirin na bara ya kara mana goma sha shida bismillah ya ce a ji a karbo talatin da shida Na'am.
ya ce a ba duk maraya a ba shi rabin buhu da aka je wurin dauka sai ya ce kai a dauka ma gaba daya a doki saba'in da biyu wannan ba sai ya kai ba shi ya bada amma mun sai buhu saba'in da biyu na shinkawa cikin kuɗi wannan su kuɗi cikin kuɗin da ake tarawa na marayu ne aka sai su kuɗin da kuke badawa kuke bada gudunmuwa wanda kuke ganin wannan asusun guda yana yawo a tsakaninku to da wannan kuɗin ne aka yi wannan aiki kuma da ba da haka muke yi farkon azumi muna badawa ƙarshen azumi ma muna badawa a farkon abin nan ranar abin nan ranar layya muna sayan sa yanzu kaga ya wuce sa kenan sai an ƙara tunda an ƙara mutane muna sayan sa mu yanka mu waɗannan barayi mu rarraba musu nama su ma su ci nama kamar yadda 'ya'yan da suke da uwaye suke cin nama kuma idan za a yi rantiri ko ma karatun boko nan ma muna tallaba musu da abin da za a ɗan sayan kayan karatu wanda za a sai ma yaro alhamdulillah Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya biya kowa Allah subhanahu wataala ya biya mana dukkanin bukatun mu gaba daya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri duniya da lahira wannan azumi da muka kai yau na biyu Allah subhanahu wataala ka karbe shi gare mu ya Allah Allah ka samu ida shi lafiya ya Allah Allah ka biya mana bukatun mu gaba daya Allah albarkacin wannan ibada da muke a cikin ta ya Allah Allah ka ba mu damar da za mu kare alhurma wannan ibada da muke ci Allah ka shahi mana wayan mun da muke sauraro mu karanta Allah ka sa ya amfane mu duniyar mu da lahirar mu Allah ka kara mana san junan mu Allah ka kara mana girma mu junan mu ya Allah Amin.
tausaya mu junan mu da taimakon junan mu ya Allah Amin.
Allah ka kara mana haɗin kai tsakanin mu ya Allah آمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين.
ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي آمين.
الاخره حسنه وقنا عذاب النار آمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد آمين كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين.
وبارك على محمد وعلى ال محمد إنك حميد مجيد آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين آمين.
والحمد لله رب العالمين